أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال يا راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واحجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna jaddada godiyanmu da yabonmu ga Allah mahalicin kowa da komi da ya ƙaddara saduwanmu da ci gaba da wannan darasi namu a yau muna ranar talata 27 ga watan sha biyu shekara 1443 hijira ko mu ce ƙaura ta farin jika da fiyayye a cikin halitta wa in tudi uhu ta tadu daga makka zawa madina wanda yari da 26 ga watan bakwai shekara 2022 miladiya Allah fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka mai sunan usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Dr. Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh wanda littafi ne wanda yake karantar da mu gyaran aqida gyaran karba mutala ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama, ɗan uwa musulmi gyaran tawhidi. Ka gyara tawhidinka, ka gyara imaninka da Allah, da imaninka da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzo ne na Allah. Wannan littafi yana karantar da mu haƙiƙanin wato gyaran aƙida. alƙashin littafin Allah alƙur'ani da sunna. ‘Yan uwa musulmi, duk rigimar da ake a matsayinki ko a matsayinka na musulmi, ka shaidinka kadda ka je wa Allah kana haɗa shi da wani. Duk wani laifi, Allah in ya ga dama yana iya gafartawa. Amma badda mutumin da ya je ya mutu kai yana haɗa Allah da wani bai tuwa ba, domin Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wanda ya mutu na yin shirka na yin sihiri na yin magomago na yin tsahi bai tuba bai koma zuwa ga Allah inda ya hayya mutu da wannan to ba maganar Allah ya gafarta mishi babu haka ne Allah ba yin gafara ga wanda ya mutu yana yin shirka amma yana gafara ga abinda bai kai wanda ba ga wanda ya ga dama dukkan annabawa da Allah yake turo zuwa ga al'ummarsu yakan turo su da kalmar la ilaha illallah domin a makaranta ana ilgazi a tambayi ɗaliba a ce dukkan manzanni ko annabawa a cikin wace kalma ce suka haɗu sai ka ce a kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah sai dai shari'a wancan da ta wannan ta ɗan saba Allah nake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu dagu haƙiƙan mun tura ko mun aika ko mun tada a cikin kowace al'umma mun tura mata manzo idan ya je yake cewa abotatawa Allah shi a ɗai wastanibu dagu a nisanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba to wannan littafi na usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Dr. Salih bin Abdul Aziz Al Sheikh rahimahullah yana karantar da mu haƙiƙanin tauhidi yau muna neman jagorancin Allah Allah ya jagorance mu mu samu abin da dacen abin da zamu faɗa na cikin littafin Allah alqur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya bamu ikon fadin daidai da aikata daidai tuntuban harshe Allah ka tsare muna ƙara addu'a ga ‘yan uwa musulmi waɗanda suka rasu Allah ka yi musu rahama waɗanda Allah ya jarrabe su a dalilin ruwa da aka yi a wannan shekara na akan dukiyarsu Allah ya canza musu mafi alkhairi ƙasanmu Nijar Allah ya zamanar da mu lafiya garinmu da magaran Allah ya zamanar da mu lafiya iyayenmu da kakanninmu da yan kakanninmu Allah ya haɗa mu da mu da su cikin jannatin firdaus masu neman ilimi Muhammadiyar na boko da karanta suwa da wa'azuka ma'aikata da 'yan kasuwa Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwar jami'anmu na tsaro na cikin gida da waje Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasarmu Allah kada ka jarrabe mu da abin da ya ƙarfi mu yaranmu 'yan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah ka aure da su ga mazajen ƙware zawarawanmu Allah ka aure da su ga mazajen ƙware mu da muke da auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da ƙaƙa na kayi Allah karba mu da shi Allah ka taimaki musulunci da musulmi a darasinmu da ya gabata muna daras cikin matsalabul ula an ruƙuya an ruƙa abin nema na farko malam ya mana darasi akan an ruƙa shine wato ruƙuya wato karanta karatu da ake yi don neman magani karatu da ake ma mutum don neman waraka muna a cikin darasin muna tafiya har ya zuwa inda muka yi magana akan sharuɗan ita ruƙuyakin da halicinta da ingancinta duk malam ya mana bayani a ciki mun je yau za mu tashi akan darasi ne na goma sha tara darasi ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi yau za mu tashi darasi na goma sha tara. Mun kana akan ba da bismillahir rahmanir rahim. Waƙad su ila Imam Malik rahimahullah. Haƙiƙan an tambayi al'imam Malik rahimahullah Allah ya mushi rahama. Ayar irrajulu wa yastarqi shin mutum ya iya wa wani ruƙuya ya karanta mashi karatu don neman waraka don neman lafiya shin mutum ya wa wani karatun wannan ko bai yi ba imam malik imamu darul hijira a gaban ilmin ida sauran za mu kawo tarihin shi ya kamata mu ɗan tsunkulo kaɗan daga cikin wane ne Imam Malik aina aka aihe shi a shekara ya mutu ƙoƙarin da ya bada cikin addini na littawai to an tambayi Imam na Malik rahimahullah shin mutum ya iya wani ya iya wa wani ruƙuya wa ya sarki kuma shi ya nema a yi mishi ruƙuya misali amratu bata da lafiya ta nema ta ce a zo a mini ruƙiya a karanta mini karatu don neman waraka shin ta yi wannan ko ku a'a adilu yana karatun ƙura'ani shin adilu ya je ya ma wani karatun na ƙura'ani don neman waraka ayar irrajulu wa ya sarƙi shin mutum ya iya wa wani ruƙiya ko kuma ya nema a mushi ruƙiya to ki saurara ‘yar uwa musulma idan kina ba mu ko ɗan uwa musulmi abinda imamu darul hijira ya ba da amsa shine imam malik rahimahullah ya ce la ba asa bizalika babu laifi ga wannan mutum ya nema ba shi da lafiya wani ciwon ciki wani ciwon kai wani abu ya dame shi ana tsammanin wani an mushi sihiri ana tsammanin wani an mushi kambun baka a zo da niyyar a karanta mushi alkur'ani a karanta mishi karatu ko shi ya nema a zo a yi mishi to imam malik rahimahullah ya ce la ba'asa bi zalik babu laifi ga wannan amma da shar'i bi kalami tayyib da zance mai kyawu zance magana mai kyawu karatu kyaukyawa in ma karatun nan alkur'ani ne za a karanta in ma hadisi ne yace a karanta addu'a kaza don neman waraka shi yin karatun sababi ne mai warka shi ne Allah to imam malik ce bil kalami tsayyib babu laihi da za a yi rukuya a karanta ma mutum alkur'ani a yi mishi karatu ko kuma waɗansu addu'o'i ne na hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama addu'o'i ne na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da suka ce a karanta wannan addu'a kamar irin addu'a ta alloba lamina uzbika min albarasi wal jununi wal juzam wa min sai kage irin waɗannan a zo a karanta domin neman waraka akan alloba cututtuka suka damu al'umma to yace kinan babu laihi amma da zance wanda yake kyaukyawa a shari'ance ba kulomboto ba eh ba mugungo ba ya rika kiran ya shamka ya ilu eh yana yana karanta miki abin da yake karanta ma shi bai sama abin da yake hudi ba iya gane mabahun ba wannan ba wane ne imam malik wanda a cikin darasinmu a nan an tambaye shi shin wani ya nema a yi mishi rukuya shin mutum yawa wani rukuya ya ce babu laihi amma da zance wanda ya kyaukyawa a shari'aci imam malik idan biki san shi ba ƴar uwa musulma ko ɗan uwa musulmi huwa malik bin anas bin malik bin abi amir al-madani as-sahabi kuma shine hallo imamu daril hijra in biki san shi ba shine wanda ake cewa imam malik dan anas anas dan malik malik dan abi amir al-madani kuma mutumin madina a nan garin madina aka haife sa as-sahabi dan kabilan asba al-asbahi kai al-asbahi dan kabilan asba wani sunan kabilar shi ce sai aka dangana shi da kabilarsa in an tambaye ki ɗan uwa musulma kina imam malik ya ce kaza ko imam malik yake da fatawa akan kaza ko mas'ala kaza imam malik rahimahullah ya ba da fatawa akan ta shi shi dan wace kabila ne sai kici ai Imam Malik al-Asbahi ne kabilarsa kabilar da Asbah ake ce mata kuma shine Imam Darul Hijr shugaba ne na gidan kaura an aihe shi ba maki a tambaye ki daliba an ganki kina zawwa Aisha Sani an ganta da sakot da hijabi na makarantar a Sheikh Usman bin Fodio da magaran Niger sabon gari a tambaye ki a ce to Imam Malik da kike faɗa cewa yayi fatawa akan kaza mas'ala kaza Imam Malik rahimahullah ya bada fatawa akan ta a wata shekara aka yi shi hmm. kaga na an ba Aisha aiki in bata je bata karanta a makaranta kaga an ba ta aiki to ‘yar uwa shahawa makan ruwa, ɗan uwa shahawa makan ruwa, ɗan kuma ɗalibi ko mai sauraronmu ko mai kallonmu. An ahi Imam Malik hijira ƙaura daga Makka zauwa Madina tana da shekara 93, gomiya tara da uku da yin ƙaura aka yi Imam Malik a nan garin Madina. Kaga wani abin ɗalibi za su riƙe shi. Eh, don wani ya ƙure ki, mun je a makarantar ku, kuna ce imam malik ya ce kaza ko fatawa ko ku kuma mazhabin imam malik rahimahullahu kuke bi kun yi ba da ƙarhi akan mazhabin imam malik akan fatawoyi na yau da kullum to a ina aka aihe shi a shekara aka aihe shi daga a madina aka aihe shi kuma hijira ƙaura daga maka zauwa madina an ƙauro a cikin shekara ta gomiya tar da uku tis'in da uku tambaya ta gaba ba maki a tambayi ɗaliba a wace shekara ya rasu to eh a wace shekara ya rasu imam malik rahimahullah Allah ya mushi rahama Allah ya haɗa mu da mu da su a cikin jannatul firdaus ya rasu hijira tana da shekara ɗari da saba'in da tara hijira tana da shekara ɗari da saba'in da tara ya rasu sai ki auna daga shekarar da aka haihe shi sauwa mutuwa shekarar shi nawa a duniya eh ina kwantarafin tekin makaranta ina suke eh su buga man da gauga mu gani eh shi an haihe shi hijira tana da shekara 90 da nawa da uku ko ba gaba ne ya mutu kuma hijira tana shekara 179 179 Allah ya mushi rahama daga cikin irin farala shi farala wadda imam malik yake da ita wa qadar wiya alimin uyaynata annahu qala fi hada su'ila man alimul madina an ruwaya daga ibn uyayna daga dan uyayna an yi ruwaya daga dan uyayna yace annahu qala cewa shi yace fi haza a cikin wannan su'ila su'ila man alimul madina an yi tambaya wane ne masani a cikin garin madina wane ne masani wane ne yake da ilimi yake da karantaswa man alimul madina wane ne masanin garin madina faƙala sai ce innahu Malik bin Anis cewa shi yana ganin Malik ɗan Anis shi ne alimul madina in an tambaye ki wane ne alimul madina sai ki ce Malik bin Anis rahimahullah ya ci gaba da cewa wa qad ta'awwalahu al-a'immatu ala Malik حتى إذا قيل هذا قول عالم المدينة علم أنه المراد yace haƙiƙan malamai sun fassara cewa shi imam malik idan aka ce wane ne alimul madina to malamai suna sun fassara cewa hada ƙaulu alimul madina har ma idan an faɗi abu kaza aka ce wannan faɗar sai a ce wannan faɗa ce ta masanin madina malami da sun fassara akwai wata magana in an ce kaza a bangaren fikihu to idan aka ce haza qawlu alimul madina ana nihin da imam malik ake nihi rahimahullah ulima annahu murad sai a san cewa abinda ake nihi imam malik bin arsi ake nihi kawai a cikin sha'anin addini wata fatawa idan aka ce kaza sai a ce ai hada aulu alimal madina ai wannan faɗar masalin madina ce shi kuwa ne ne imam malik rahimahullah wa qala sufyan malam sufyan yace kanu yarawnahu malikan suna ganin shine wato imam malik qala al imam zahabi malam zahabi Allah shi kanshi da rahama yake cewa wayurwa an ibn uyayna hallo an yi ruwaya daga shi dan uyayna qala yace kuntu aqulu huwa sa'id ibn musayyib na kasance da ina cewa in an ce alimal madina sai in ce sa'id ibn musayyib wanda muka yi karatun shi kwanaki baya akhil mutaqaddimina da na kasance in an ce alimal madina sai in ce wato sa'id ibn musayyib ne har ta qultu kana fi zamani suleiman eh, suleiman bin yasar hadde ya kasance nakan ce a cikin zamanin sa in ce suleiman ne dan yasar wa salim bin abdullahi wa gairihima da salim dan abdullahi da waɗankinsu kai akon a tashi in ji malan zahabi sun ma'asbahatul yau ma'akul sai na waye gari a yau nake cewa kai in an ce alimul madina alimul madina ana nihin innahu malik imam malik gidan da yana cewa in an ce alimul madina sai ce sa'id ibn musayyib ko kuma ce a suleiman bin yasar ne ko kuma ce salim bin abdullahi da waɗansu daban kai sai ya waye gari a yanzu yake cewa kai in an ce alimul madina ana nihin da cewa imam malik lam yabqa lahu nazirun bil madina ki gane ɗan uwa musulun imam malik lam yabqa lahu nadirun ba shi da makamanci bil madina a garin madina a wajen bangaren ilimi bangaren wajen ba da fatawa ta addini to babu wanda yake takara da imam malik a garin madina ɗan uwa musulmi ku gane imam malik yana da farala ta gaske yana da matsayi a cikin addini ya ba da gudunmuwar shi cikin addini imam malik rahimahullah alimul madina imamu darul hijira irin yaban da malamai suka yi masa an ce malamai ya kasan kusuwa ne eh ba malami na neman abinci ba kasan kusuwa yi malamai to irin yaban da malamai suka yi a kansa ala shafi rahimahullah imam shafi Allah ya kashi da rahama yace idza jaa al-asr aw zikira al-ulama fa malikun najm kiji kalmar da imam shafi ya faɗa ba idza jaa al-asr idan hadisi yazo ko wani labari yazo ko wani nassi na ba da fatawa akan kaza akan matsala kaza wa zukirar ulama'u au zukirar ulama ko kuma aka ambaci malamai aka ce malamai sun ce kaza akan wannan hadisi ko akan wannan labari ko akan wannan nasi aka ce malamai sun ambaci kaza to ki gane a cikin malaman ma fa malikun najm imam malik shi tauraruwa ne eh shi tauraruwa ne a cikin su tauraruwa ce mai tsananin haske a madina aka haife shi a nan ya zamna ya yi karatunsa kuma a madiniyarsu fa malikun najm imam malik shi tauraruwa ne a cikin malamai dan uwa musulmi ka gane shi zaka gina mafi yawancin mutane suke bada mafi rinjaye akan wato fatawar imam malik saboda fa malikun najm imam malik a cikin malaman ma in ana ambata malamai to shi imam malik tauraruwa ne وما أحد أمن علي في دين الله من مالك بن آنس wannan hudahu imam shafi'i ce rahimahullah yace imam malik babu wani ɗaya da na amince akan fatawa in samu nutsuwa in dai fatawa ce mas'ala kaza akan kaza to babu wani ɗaya da zan samu nutsuwa akan fatawarsa a cikin sha'anin addinin Allah in ba fatawar Imam Malik ba haka Imam Shafi ya faɗa ya samu nutsuwa ya samu amincewa ya samu kwanciyar hankali akan mas'ala kaza akwai mas'aloli da yawa da malamai sun yi magana akai to amma Imam Shafi shi yace babu wata mas'ala ko wata fitawa wadda zai samu nutsuwa a kanta ya samu amincewa a cikin sha'anin addinin Allah sha'anin addinin Allah ke magana fa anan eh in ba Imam Malik dan Anas ba kai Imam Shafi da kanshi yace wa malikun ustazi hmm wa malikun ustazi Imam Malik malami na ne ba shi kenan ba tuka bi kenan ya tabbatar da malamin shi ne Imam Shafi wa malikun ustazi imam malik rahimahullah in ji imam shafi ce malamin sa ne wa an akhazna al-ilm yace kuma daga gare shi ne muka karbi ilimi dama shi ilimi ana karba shi min afwahi rijal daga zaratan mazaje yar uwa musulma dan uwa musulmi ka zage ka nemi ilimi ta bakin zaratan mazaje imam shafi yace wa an akhazna al-ilm daga shi imam maliki ne muka karbi ilminmu wa ƙara kuma hallo shi imam shafi'i ya ce laula malikun wabin uwainata la zahabal ilmul hijaz ya ce in ba dan imam malik ba da ibn uyaina ya ce lazahaba ilmul hijaz da ilmin hijaz ya tafi babu shi ya ɓace to amma da Allah ya kawo cikin hikimarsa ya zamanar da imam malik a nan garin madina ga ɗan uyaina sai ilmi ya yaɗu a ƙasar hijaz a ƙasar maka gaba ke ko a ƙasar larabawa ba mamaki ɗalibi ko ɗaliba a ganka kana zuwa makaranta kuma kuna ba da rinjayen fatawarku akan imamu darul hijira imam malik a ce ga ya mini ɗaya daga cikin littattafan da shi imam malik rahimahullahu yi ɗan uwa musulmi a tambaye ka a matsayinka na ɗalibi ko a matsayinki na ɗaliba mai zuwa makaranta ga ya mini littafi ɗaya da shi imam malik bin aris rahimahullah ya aiwatar ya aikata yayi to gashi a takaice min kutubi mazhabin malikiyya yana daga cikin littattafai na mazhabin imam malik rahimahullah imam darul hijra muka dan tsuntsunto kaɗan a matsayinmu na almajirai kuma da almajiranmu su ɗan riƙe. Don ba mamaki a tambaye su, da ya mini sunan littafi ɗaya wanda Imam Malik ɗan arsi. Babban littafi mashahuri, wanda Imam Malik ya yi, Almuwatta Malik, zai ce Almuwatta Malik, Muwatta Malik, ita ce mashahuriya ballantana nan ƙasashenmu na Afirka. Muwadda Malik, littafi ne na hadisai, wanda shi Imam Malik ɗan Anas ya aiwatar. Ɗan an tafi ce Muwadda Malik, daga cikin littafin da Imam Malik ya yi akwai Muwadda Malik. Littafi na biyu, wal mudawwanatul ula lil asad bin firat akwai mudawwana ta farko mudawwanatul ula li asad bin firat ga malam asad dan firat ita ma wannan imam malik ya assasa ta sai littafi na uku wal mudawwanatul kubra dan zan tambaye ki ka mun sunan ɗaya daga cikin wanda imam malik yi na uku wal mudawwanatul kubra liwa li sahanun ga malan sahanu wannan shine a takaice maka dan tsintsintau tsintsintowa ne muka yi ɗan kaɗan daga ce ta wani imam malik yi na farko muka ce al-muwadda malik na biyu al-mudawwanatul ula liwa li asad bin firat li asad bin firat mudawwanatul ula li asad bin firat sai na uku wal mudawwanatul kubra ita kuma ga wani malami li sahanun ga malan sahanu wannan shine ɗan takaitawa da zabi akan tarihi Imam Malik dan Anis sai mu koma darasin mu malam yake cewa a cikin wannan littafi namu na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna malam yake cewa ar-ruqyatul mamnu'a ruqya wadda take abin hanawa wadda an hana ta ba a yin ta bayan can malam ya kama na sharaɗin rukuya da halicinta da ingancinta da sharaɗinta mun hudu a baya to nan kuma a rukuya tulmamanu a rukuya abin hanawa karatu wani za a karanta ma mutum ko ya nema a yi mishi amma mamanu shari'a ta musulunci ta hana ta ce ka ai wannan kullu رقية لم تتوفر فيها شروط المقدمة dukkan ruƙuyar da bata cika ba sharidan da suka gabata a baya mun zana sharidan a baya in kana ban darasin mu zaka yi sharidan ruƙuyan a baya to dukkan ruƙuyar da bata cika ba sharidan da aka ambata a baya fa innaha muharramatun to wannan haramun ce a musulunci mamnu'atul kuma abin hanawa ce an hana ka an yata idan raki kamar shi mai yin ruqyar ya kudurta awil murtaki ko wanda ake ma ruqyar ya kudurta annaha tanfau ita wannan ruqyar ita tana amfani a karan kanta kawai shi wannan karatun shi ne zai ba da amfani shi ne zai warkar ba da izinin Allah ba ko kai da ake ma karatun ka gudurta karatun ne zai warkar da kai ba da izinin Allah ba da Allah ba annaha tanfau cewa ita tana amfani wa tu'tharu bi zatiha kuma tana iya yin tasiri ta warkar da kai bizatiya da karan kanta to wannan amana ko da ka yi karanta karatun mai rufe shi ne wa Allah eh shi karatun sababi ne an gane ko da ka karanta a disin na addu'ar ita addu'ar sababi ce amma mai warkar war shi ne wa shi ne Allah to kai da ake ma in ka ƙudurta cewa wannan karatun ne zai warkar da kai ko shi mai karanta maka ya ce wannan karatun nashi shi ne zai warkar da kai ba Allah ba to na haramun ci mamanu'atun an hana ta aw takunu mustamilatun ala alfazi shirkiya ko kuma abinda ake karanta wajen karatun ya tarar da lafuzza waɗanda suke na shirka akwai shirke-shirke a cikin karanta karatun to shi ma wannan an hana wata wasulatun kufuriya ko kuma akwai tawassali tawassuli da wani suna ne ko da wani mutum ne ko da wani bawan Allah ne ko da wani kabari ne waɗanda suke na kafirci to dukkan wannan mamanu'atun an hana muharramatu kuma abin haramtawa ne kayi tawassuli da doguwa kayi tawassuli da kabarin wani bawan Allah kace shine zai warkar da wani jaka gurin kabarin wani ka roke shi sai ka warke ka ganin kayi tawassuli da shi wa alfazun bid'iyya ko kuma lafizan da kake wade lafizan ne wanda aka kago su babu su a cikin littafin Allah babu shi a sunna babu shi a cikin karantaswar magabata ya zamanto lafizan ne na bid'a wanda ka kago shi ma wannan an hana kai aiki da lafizan da suka tabbatu a cikin littafin Allah da sunna irin karatun da an san an san abin da yake nufi an san ma'anarsa wani hawi zalika da makamancin wannan injimala au takunu bi alfazin gaira mafhuma ko kuma a lafizan da kake amfani da su gaira mafhuma ba a iya fahimta su kina ga miki dazu yanzu nace fasalami ya shabka ya ilu ya zaka fasara shi kaga kaga lafazi ne wanda ba a san mi ka faɗa ba gaba ku samu ka faɗa ba kaddalasum kamar zance wanda ba a gane shi shine dalasum zancen da ba a gane shi yana yana karatu yana yana ba a san ba ma abin da yake hudi a karatun to shi ma wannan an hana kuma haramun ne a ce an karanta ma mutum domin ya samu waraka, domin ya samu lafiya, domin biyan wata bukata wannan haramun ne an hana. Lafazin da ba a san abin da yake nihi ba, da ba a gane shi, wanawi ha da makamancinta. Ci gaba da rasunmu a cikin wani littafi na usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna dai malam ya ce da cewa al-matlabu sani at-tama'im abin nema na biyu a cikin sha'anin wato arruka waɗanda suke abin hanawa wani shari'a ta hana a yi ruƙwaya a yi arruka da wannan attama'im babban magana saurara da kyau irkuwa ko dan uwa mai sauraron mu ka saurara da kyau abin nema na biyun jimala attama'im kin san ko menene attama'im masu cikawa masu cikawa in biki sani ba in miki karara ta malam bahaushe don ki gane zancen ba na wasa ba ne. Attama'im a larabci in aka ce attama'im daga al'atanmu ne, attama'im masu cikawa in biki sani ba ba na hankalin kanan ba na hankalin kinan ita ce laya. To da ka ce laya kuma anan wa ka kawo ban magana. to amma sai ka diba nasi na shari'a yaya malamai suka faɗa ba kai ka kirkira ka faɗa ba masu cikawa attama'in cika mi cika guri kina da gurinki so ki ki samu kuɗi sai aka ce in kin je kasuwa inda kike ajiye kuɗinki ƙasan tafi kinki ko ƙasan a kasuwa dai sai aka samu tama'im masu cikawa guda biyu ko uku sai aka baki aka ce ki rinka ajewa anan in kika ajiye anan kina da zuba kudin ki anan sai Allah ya ka kasuwa dan su cika miki gurin ki aso mutum so ya samu kasuwa ko in yaje wuya sai da to sai aka yi katari sai aka baka attama'im masu cika guri so sai aka baka layu sina hudo miki kararraki sani su ne ma'ana attama'ir masu cika guri gurin ka samu kuɗi ko gurin ki baki da lahiya sai aka rubuta kaza kaza sai aka sa at-tama'im aka aka rubuta abin da aka rubuta a ciki sai aka baki sai ki karata a gurin kimi a samu mi lahiya ko ba ka bane idan ana so ki warin jini ki samu samari jewa ki aure sai aka rubuta at-tama'im an gane ko domin at-tama'im jam'i ne na tamima an gane ko jam'i ne na tamima sai aka rubuta sai aka ce ki daga kasan gashin ki gurin kitso a sa a jikin fangil a baki kirata in za ki samari da yawa ki samu shi da yawa ki warin jini shi ku bakin jini ne to shi ne malam zai maka darasi a nan ka saurara da kyau ɗan uwa don ce ɗan gidan umar ne ya faɗa malam ya ce ta'arifuwa sanin ita at-tama'im ta'arifinta jam'un tamima jam'i ne na tamima mai cikawa mai cika guri ko ka ce laya in baka santa ba tamima kin nan ga fassara ta nan injimara wahiya ita ce ma yut'allaqu 'alal unqi ita ce abinda ake rataya ma mutum a wuya oh ka dauki wani abu ka rataya a wuyanka dan neman waraka dan neman biyan bukata dan ya cika maka gurinka shine tamima wahiya ma yi tu'allaku alal unuki jimala shine abin da ake rataya a wuya wa gairihi da waninsa min ta'awizatin na daga neman tsari sai a baki a ce wannan kibugu ce in kin sa mutum zai bige ki sai kasa bugu sai ya fadi eh kibugu ba ko ki fadi in ana kokowa in kika sa ta a jikinki to ba ki faduwa ki fadi in biki santa ba fasarar ta ce mana yake miki fasarar ce ake maka dan uwa musulmi min ta'awizatin na daga neman tsari wa kharazatin da kuma tsakiya da ake ratayawa eh kharazatin ba tsakiya akwai wata tsakiya wanda in kira ta ya in zai ce cikin farin jini eh in zai shiga an ce wannan tsakiyar tana miki maganin kaza sai a sa ta a jikin zare in a sa ta a jikin zare a jera a jera a jera sai a baki wata sa a jikin tsatso wata sa a wuya wata sa a damtsan ta nan kaga yaran su dubu su san su ba au izamin ko kashi a samu kashin wani abu sai a tilla shi in aka tilla sai a jera shi kashi daya biyu ko daya ko biyu ko uku sai a zo yana sai a baki sa a wuyanki ko ki sa a tsazanki a ce maganin kaza ne wani hawi ha da makamancinsa shine ake ce ma tamima wani duk mana ya kama ka misalin in biki san tamima ba wanda mu anan malam bahaushe yake cewa laya shine malam yake kawo miki fassarar ta ka ɗauki wani abu karata ya a wuyanka don neman tsari ko tsakiya ko sarƙa ko wani ƙashi da maka lijalibin nafa'i don janyo wani abin amfani au dafa idurrin ko kuma ije wata cuta a ce maganin kaza ne in ka sa wannan tsakiya ko in ka sa wannan tsakin ƙashin wannan ko kuma in karate wani abin sai malam ya ce wa kanin arba fil jahiliya kai larabawa a can da lokacin jahiliya yu'alliquna ha suna rataye irin wannan abubuwan da malam ya zana sarƙa ce tsakiya ce ƙashi ne yace larabawa a da lokacin jahiliya yu'alliquna suna rataye shi a wuya ala auladihim absaiyansu yaran su ‘yan ƙanƙana in sun tashi sai a samu ƙashin wani abu ko cibiyar kura ko wata sarƙa ko wata tsakiya a zo a turare ta a? to larabawa na da suna ɗaura ma ‘ya'yansu da suke ɗora ma yadda ƙona bihal ain suna ɗaura ma ‘ya'yansu kuma don ne wato don neman tsari daga kambun baka kambun baka ka san idan wani mutum ya ganka in ya aibata ka sai ka garshin lahiya ta same ka ko wani abu ya same ka to a larabawa a da irin waɗannan abubuwan sai suke ɗaukowa suke lataya ma ɗiyansu don kan wani ya ga ɗiyansu ya tanka musu ɗiya kamar yanzu a ce wane ya tanka wani sai wani abu ya same shi kambun baka ake ce mishi to su larabawa da suna rataye ma ɗiyansu irin waɗannan abubuwan don neman tsari don neman kariya da kambun baka bi za'amihim albaɗi da raya wasu wadda take ɓatatta ƙashi ya tsare ka daga masasar eh ko tsake ta ta tsare ki eh ko sarka ha ko laya wace ba da lahiya wace ba da tsaro wace ba da kariya Allah to shine malam yace anan bi za'amihim da raya wasu albadila wata kibatatta hukumuha at-tahrim to hukumcin wannan da muka zana tama'im masu cikawa su ne layu ko tamima ita ce laya ko kuma wani abin da aka rataya shi a wuya sarƙa ce tsakiya ce wani ƙashi ne aka rataya shi to ina hukumcin shi idan ka ɗauka ka rataya don ba mamaki a tambaye ki hukumcin wannan to mala yace hukumuha at-tahrim hukumci wannan duka haramun haramun ne kirate wani abu da sunan magani a jikinki karate wani abu da sunan magani haramun ne kashi ne tsakiya ce sarka ce wani abu ne karate da sunan ya kare ka ba Allah ba to wani haramun ne at-tahrim jimala bal hiya min naw'in min anwa'i shirk mala yake bar dai yana daga cikin nau'i'ika na shirka ma kai Allah biyu wake bar lafiya Allah ka ce kashin da karata ya ana shi zai baka lafiya wake bar lafiya Allah ka ce layar da karata ya iza ta bada lafiya wake bada arziki ka ce Allah an baka laya shagonka da katan kaho da wani zawati zawati an dimke a ciki an ka koho shagonka an sa dan ka samu kasuwa to hukumci shi haramun ne ɗan uwa musulmi idan akwai shi a cikin ɗakinka ko a bakin kaso ka yi ƙoƙari ka fidda ba ɗan umar ya faɗa ba malam ya faɗa mai littafin usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna salih bin abdul aziz al shaykh rahimahullah yace bal hiya nau'un min arwa'i shirk wannan wani nau'i ka daga cikin nau'ika na shirka lima fiha min at-ta'alluq saboda abin da ke cikinta na abin da aka rataya bi gairin lahi ba Allah ba, id la dafiya illallah ba mai ijewar wata cuta da ka sani, ba mai ijewa, ba mai warkarwa illallah. ‘Yan uwa musulmi ɗalibai sai ku karanto mini’ faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Yunus da ke cewa wa in yi musaskallahu bidon rin.
وإن يردك بخير
Mhm.
يصيب به من يشاء من عباده Mhm.
وهو الغفور الرحيم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in yamsaska Allahu bidurrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta ya ɗora maka wata rashin lafiya fala kashifa lahu illahu babu wani mai yaye maka wannan cutar banda Allah shi kada zaka kiraya kame da al'amarinka zuwa gare shi yayi maka in Allah ya dora maka rashin lafiya to ka gane ba mai warkarwa sai Allah in Allah ya dora maka raya arziki ba mai yayi maka sai Allah eh wa in yamsaska Allahu bidurri idan Allah ya dora maka wata cuta wata rashin lafiya wata abin cutarwa wata karayar arziki fala kashifa lahu illa hu ba mai yaye wannan sai Allah subhanahu wataala wa in yuridka bi khairin in kuma Allah ya nufe ka da alkhairi duk duniya su haɗu su ce za su hana ka wannan alkhairin ba su isa ba wala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya mai da faralan Allah tunda ya yi niyyar alkhairi shi kai ya ba ɗan uwa shawo ma kanka ruwa ‘yan uwa musulma sai kin ƙare cin arzikinki a duniya kaf za ki bar duniya in Allah ya rahe ki da alkhairi ba wanda ya isa ya hana wannan alkhairi in kuma Allah ya jarrabe ki ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كقوم زواج الله كقوم زواج الله شيء ya dora maka daman da gare shi kake kuma gare za ka koma to shine malam anan yace mana id la dafiya illala babu wani mai ijewar wata cuta ka gane illallahu sai sai Allah wala yadlafu daf'il daf'il mu'ziyatin kuma bai dace ba ga mutum ya nemi ijewar wani mu'ziyatin wani abin cutarwa bai dace ba mutum ya nemi tsarin wani abin cutarwa illa billahi face sai Allah kawai sai wurin Allah sai ka kirayi Allah wa asma'ihi ko kuma ka kirayi sunayen Allah walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa sifati ko kuma siffofin Allah ka yi tawassuli da siffofin Allah sai Allah yayi maka ina ganin ana nuna mun lokaci yayi nan ya dace mu tsaya anan abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikiman mu bace ba dabara mu bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan abin da ke kuskure Allah subhanahu wata'ala ya kankare shi ya shafe shi ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wata'ala ya biya bukatunmu na alkhairi asanmu da garinmu Allah ka zamanar da mu lafiya marasa lafiya mu gida da gidan asibiti Allah ka warkar da su Allah ka taimaki ɗalibanmu Allah ka taimaki makarantanmu da sauran makarantu na addinin musulunci Allah kawo mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين